أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب بيتي أربعين دقاء عند مكفايا جيا جي منيني مولانا شيخ العلامة الإمام الأخضري زي جاي منا بيتنا أربعين دا أربعين دقاء ياتي فصل في المعرفات mun bayyana al-mu'arrifat din shi ake cewa al-qawl share shine at-ta'rif mu'arraf ala thalathatin qusim حد ورسمي ولفظي ألم yace shi mu'arraf din shine ta'arifi abu ne tasawuri ne wanda baka san shi ba ake so amma ta'arifin sa ka san shi eh shi ne al-mu'arrifat kala uku ne haddun akwai had shi ne had zai kasu kashi biyu akwai alhaddu tam akwai alhaddun naqis sannan kuma wa rasmiyun akwai rasm shi ma rasm yana kasuwa kashi biyu akwai rasmun tam akwai rasmun naqis sannan wa lafziyun akwai lafzi shi kuma kashi ɗaya ne abu uku ne duk wani abu wanda kake so ka san shi tasawuri ba ka san shi ba to za a yi sanar ma da shi ta hanyar haddu ko ta hanyar rasmu ko ta hanyar lafu abu guda uku kenan فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة مع kaga ya ma ta'arifin kowanne shi alhaddu wani abu ne tasawuri wanda baka san shi ba in kana so a sanar maka da shi to za a sanar ma da shi ta hanyar amfani da jinsi na mun karanta ma'anar jinsi ba sannan kuma wa faslin da amfani da fasl ma'a su bi duka za a hada yanzu ana so ne baka san menene al'insan ba sai a ce ma al'insanu hayawanun nafiq in an ce hayawanun jinsi ne nafiq kuma fasl ne kaga an yi amfani da jinsi nafiq a jinsi hayawan fasl nafiq sai aka gaya maka ma'anar al'insan mutum idan aka ce hayawanun nafiq din babu wani dabba da zai shiga cikin wannan tarihin banda mutum banda dan adam saboda sauran dabbobi gaba daya to ba sa magana amma in kace hayawan ka tsaya to zai shigar ma da zaki doki kura kare zai ta shigo maka da su amma da kace nafi duk suka fita sai zamo kawai mutum kadai ake nufi wannan shine menene alhaddu kenan والرسم بالجنس وخاصة مع شي رسم دين yana kasa da haddu bai kai shi kwaliti ba shi yasa yake shi rasmu ana yin shi da jinsi wa khasati da khasa ma'a su biyu duka za a hada mira ne misalin ka ce al'insanu al'insan sai a ce hayawanun dahikun hayawanun din jinsi ne zai shigar da dukkan dabbobi asad jamal kalbu bagla kirdu duk zai shigo ma da su amma da kace bahe sun fita gaba da amma ka lura sauran dabbobin sun fita amma ba fita cikakke ba kamar yadda da kace hayawanun natsi duka suka fita fita cikakke abin da yasa anan arrasmu in kace al-insanu hayawanun zahir ya zamanto sauran dabbobin sun fita fita ba cikakke ba saboda ai sauran dabbobin su ma suna wani kara gane yanzu misali kare yana haushi doki ma yana wani karansa kana ji haka misali jaki ma yana kara to mu ba mu san shin wannan karan kuka ne ko dariya ne ba mu sani ba kaga idan dariya ne to ba su fita ba kenan a ciki ba su fita ba kasancewa akwai ihtimalin fitan su a cikin wannan tarihi akwai ihtimalin duban rashin fita sai zaman to rasu mutum bai kai haddu cikakke ba cika cika ba to shine sannan sai ya ce wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a anan ma'a da ya fada ma'anai alif din na itlaqi ne sabanin wancan da yace warrasmu bil jinsi wa khasatin ma'a asalin sa ma'an ma'ana su bi duka amma wannan da yace ma'a asalin sa ma'a asali bi faslin aw ma'a jinsin ba'idi ma'a mudafun jinsin mudafun ilayhi alif din na itlaqi ne shi kuma wancan da muka bayyana falhaddu fil jinsi wa faslin waqa'a yana nufin alhaddu tam ne ta'arifi cikakke yake nufi ta ina muka gane wannan saboda anan ya zo ya ce wa naqisul haddi haddi to naqisi wanda bai cika ba kenan wancan ya cika kenan shi kuma bi faslin ana yin shi da fasl aw ma'a jinsin ba'idin ko kuma fasil shi kadai ko kuma fasil din a hada shi da jinsi ba'i shine na rubuta muku wannan na shekara a goge jinsi wanda yake manisanci yanzu misali kaga a can ba mun rubuta jisim ba jisim ba to shi jisim din shi jisim din idan ka hada shi da hayawan kaga tsakaninsu akwai namin ba a haɗe suke ba kasancewa tsakaninsu akwai namin yana nesa da shi yana nesa da shi to saboda haka alhaddun naqis misali kace alhaya kace al-insanu nafiqun kaga kai amfani da fasl kawai nafiqun fasl ne al-insanu nafiq wannan kai ne alhaddun naqis kenan kace al-insanu ba kace hayawanun naqis ba ta yi amfani da kawai fasil kadai al'insanu nafi au ko kuma ka yi amfani da fasil da fasil da kuma jinsi ba'i misali ka ce al'insanu al'insanu za ka ce jismun nafiqun jismun nafiqun jism din shine jins ba'i sannan kuma sannan nafis din kuma shi kuma fasal kenan shi alhaddun nafis in ma ka yi amfani da fasal shi kadai al'insanu nafikun nafis din fasal ne wa in ma ka yi amfani da fasal da jinsi ba'i ka ce al'insanu jismun ka ce nafikun jismun din shi ne jins ba'i nafikun kuma shi ne fasal kowanne idan ka yi alhaddu ne amma nafis naqis shi yasa yake la qaribin waqa ba kai amfani da wato jinsi qarib kusa ba jinsi qarib din shine hayawan idan ka je al insanu hayawanun naqis wannan al hadd tam in ka cire hayawan din ka ce al insanu ka ce jismun naqis ya zamanto al hadd naqis ne saboda menene jism din aljinsu ne ba'id idan aka duba hayawan hayawan shi ne qarib sai ni wanna wa nafisu rasmi bi khasatin faqat aw ma jinsin ab'adin kabir tabab shi shi nafis ar-rasm nafis yayi ma bayani ar-rasm tam a baya sai da muka gane inda yace والرسم بالجنس وخاصة مع yana nufin arrasmu tam ne saboda anan ya ce wa naqisur rasmi kenan wannan na arrasmu naqis wancan na farkon da yayi magana arrasmu tam kenan shi kuma bi khasatin faqat misali kai tarihi kai amfani da khassa faqat khassa misali kace al insanu dahikun dahik din abu ne wanda yake khassa ko kace al hisanu ka ce sahilun ko ka ce alkalbu awin al'asadu za'ir ka yi amfani da wato abin da ake ce makasa shi kadai au ma'a jinsin abadin ko kuma khasa din ka hada yi da jinsi wanda yake nesa misalin sa shine kamar kace al insanu kace jismun tahifun jismun tahif ko kace al kalbu jismun awi ko kace al ko kace al hisanu jismun sahib sahib kamar wannan kenan ka hada ne ka hada khasa da kuma jinsi wanda yake ba'i anan ya ci awu ma'a jinsin abadin ya kawo ismu tafsil na ba'id din kuma ya yi sarrafa shi saboda darura ne saboda layan sarifu ma'a jinsin abada yace ma'a jinsin abadin qadir taba mana ya ya ya hadu da jinsi wanda yake ba'id wa ma bi lafzi ladayhim shuhra تبديل لفظ برديف الأشعرات يتي دوك دوك أبن دا أكتي الحد باللفظ اللفظ الحد اللفظي شيني لديهم أو جمع لما منطق شهراء شيني وند أك شهرا تدشي تبديل لفظ برديف أشعرا كدوكو وني لفظي ka canja shi da wani lafazin da ya fi shi shahara misali alkara menene ma'anan kara waye sun ma'anan kara anan kaga ba sani ba ko saboda na ce kullum a dinga daukan ishinari ana ana daukan kalmomi guda biyar biyar biyar ana haddacewa har a tarar da irin waɗannan kalmomi na ce ma alkara هو النوم alkawar shi alkara annawu kaga annawu din kun san shi ai to kaga na fassara alkara din da lafazin naumu ne wannan shine ake cewa alhaddul lafzi ko in ce maku al-usjudu az-zahab az-zahab golba to al-usjudu az-zahab kaga ne wannan shine ta'arif al-lafzi ko kace al-haddul al-haddul lafzi kenan shine yace yasa yace tabdilul lafzi ka canja wani lafzi bi radifin da lafazin da yake da ma'ana ma'ana shigen ma'anansa amma ashhara shi lafazin da ka canja shi din ya fi shahara an fi saninsa kamar yadda an fi sanin annawmu akan alkara an fi sanin azabu akan al'usjudu wannan shine alhaddul lafzi kenan wa shartu kullin an yura mutarida mun'akisan wa zahiran la ab'ada kowanne daga cikin waɗannan muna da alhaddu tam muna da alhaddu naqis muna da arrasmu tam muna da arrasmu naqis ba sannan muna da alhaddul lafzi a guda biyar ba su biyar dinnan kowanne yana da sharuɗa sharadin na farko ya ce an yura mutarida an ce mutarid shi ne ma'anansa almani mun'akisa ma'anansa aljami saboda asfardu din shi ne alman'u al'aksu kuma shi ne aljam'u shi sa ake to in za ka yi tarihin abin da ba a sani ba ya zamanto mani'i jami'i shine mutaridun mun'akisun kenan mani'i jami'i wannan ta'arifin ya hana ya hana shigar da wani abu daban banda abin da kake so ka sanar in gane sannan kuma ya zamanto ya hada duk bangarorin abin da kake so ka sanar mani'i shine mutarid ya hana wani abu banda abin da kake so kai tarihin sa ya shiga jami'i kuma ya tattare duk abin da kake so kai tarihin sa in gane shi shine mutaridan munafiqan misali idan kace al insanu ku saurara al insanu jismun namin mutum jiki ne mai girma shin wannan ya zama mutum kada kai tarihin mutum mutum ne kadai jiki mai girma eh ragumi baya girma sa baya girma akuya baya girma sai wannan bai zama tarihi ba eh saboda haka idan kace al-insanu kace al-insanu jismun dahikun gwara gwara gwara gwara jiki ne mai dariya ko to in ka ce al'insanu hayawanu nafiqun shine tare cikakke jami'i mani ma'ana jami'i ya tattare duka sifofin dan adam mutum mutum dabba ne saboda yana motsi yana da gabobi yana tunani yana da hankali sannan kuma mutum eh mutum sannan mai magana ne magana din ya cire maka dukkan abin nan duk dabbobin da waɗanda ba mutane ba ne sannan hayawan din ya cire ma duk wani abin da ba hayawan ba kun gani a can mun sa namin ba namin mun sa akwai hayawan akwai gairu hayawan tunda akwai halittar da dabba ne akwai halittar da ba dabba ba ne da kace al insanu hayawanun to ya hada dukkan dabbobi ya cire kuma duk abin da wanda ba dabba ba sannan da kace nafiqun ya cire sauran dabbobi ya zama me tarif ne na mani'i jami'i ko kace mufaridi munakis gaba daya wannan sharadi na farko kenan sannan na biyu yace wa zahiran la abada ya kasance zahiri ne tarifi ba kai amfani da wata kalma na can nesa ba can nesa ba misalin wannan misalin da muka bayar misali idan na ce maka alkara annaumi ka gani to na fassara kara din da annaumi ka gani saboda annaumi din zahiri ne ka gani amma inda misali zan ce muku almir'a mir'a shine madubi ko almir'a shine nace as-sanjay a a a a almir'atu as-sajanjal as-sajanjal din shi ma madubi ne to kaga na fassara abu almir'a din na fassara shi da wani abu da yake nesa da shi ba zahiri ba ba ba zahiri ba shi ne wa zahiran la abada sharadi na biyu kenan wala musawiyan sannan sharadi na uku kar na yi tarihin abu da abin da ya zo daidai da shi in ce ma alfi'ilu al'amalu fi'il na nahau na gani alfi'il tarihin alfi'il na ilimin nahau ko to in ka ce alfi'ilu al'amalu ba ka da abu ne ka ka yi tarihinsa da abin da ya yi daidai da shi eh daidai da shi amma in ka ce alfi'ilu za ka ce hadasun wa zamanun haka ce da kace hadasun wa zamanun hadas da kuma zaman zaman din ya cire ma ismi hadas din ya cire ma harafi saboda harafi ba hadas bane kaga ya zama ne ta alfilu hadasun wa zamanun kaga ni ana kana so ne a san fi'ili a bambanta shi da harafi da kuma ismi na nahau sai ka ci alfi'ilu hadathun wa zamanun hadathin ya cire ma harafi zamanun din shi kuma ya cire ma ismi saboda suna ba shi da zamani gane amma idan ka ci alfi'ilu al'amalu kai tarihin abu ne da abin da yazo daidai da daidai da ma'anarsa shi sai ce wala musawiyan wala tajawuza sannan a tarihi karka yi amfani da majazi da muka karanta a nahu misali kana so ka ce kana so ka ce albalidu himaru albalidu himaru kai fassara balidi da himaru to saboda shi wanda kake so ka sanar mishi da ma'anan balidi ba zai gane himar din jakin na gaske kake nufi ko majazi balidin kake nufi ba saboda haka ba a so a yi amfani da majaz a cikin ta'arifi shine wala tajawuzan shi yasa yace bila qarinatin biha tufurrira ba tare da karina ba wannan yana nuna ma zaka iya yin ta'arifi da majazi in akwai karina karina shine wani dalili da ya zai fayyace ya fito da ta'arifin misalin kace tace haza himarun yaqra'u yaqra'u din zai nuna maka wannan himar din ba maja ba hakika bane majazi ne haza himarun yaqra'u saboda jaki na gaskiyan baya karatu wannan yaqra'u din karina ce da za ta nuna maka wato mutum ake nufi balidi shi yasa yace bila qarinatin biha tuhurrira in akwai karina fa za ka iya ta'arifi da majazi wala bima yutura bi mahdudin wala mushtarikin wala bima yutura bi mahdudin sannan kar kai tarihi da haddu da dukkan nau'o'in su da abin da shi abin da da tarihin ne za a san abin daga wannan ya zamo shirme kenan misalin wannan wasu suna cewa al'amru suna so su yi tarihin amru yace al'amru abin alƙaunul muktabi ta'atal ma'amuri mana al'amur ɗin filin amurin ka ce izhab wai magana ne wanda da wannan maganan za a bi wanda aka umur abin nan wanda aka umarta ɗin zai biyayya zai bi kaga ta'atal ma'amuri ɗin shi al-ma'amurin da aka gina tarihin a kansa ɗin ba za a san shi ba sai an san al'amur din kuma al'amurin ake so a yi tarihi shi yasa ce wala bi ma yudra bi mahdudi duk tarihin tarihin da shi abin ma da tarihin za a san shi to wannan tarihin shi ma bai yi ba bai yi ba wala mushtarikin haka nan ba za a yi tarihi da kalima da take mushtarik wanda muka karanta jiya ba akwai kalima mushtarik misali kan kashi al'ainu gane al'ainu yana daukan me ido yana daukan ruwa yana daukan gold yana daukan jasus jawasis ba to ba a tarihi da irin wannan saboda idan kai ba za a gane wanne kake nufi ba misali wannan ka zo ka ce al'ainu ka ce al'ainu ma'un wannan ba tarihi bane saboda akwai al'ainun da ba ma'u ba ne akwai al'ainu da ba ma'u ba ne ko ka ce alma'u ainun alma'u ruwa ainun kana so ka yi tarihin ruwa sai ka ce alma'u ainun to akwai ainu wanda ba ruwa ba ne ta yaya za a gane to shi yasa ba amfani da lafazi mushtarki cikin tarihi shi yasa ya ce min alqarina ce khala in dai babu wata karina idan akwai karina to zai yi misali zaka ce zaka ce alma'u ainun nabi'atu alma'u ainun nabi'atu kun ga nabi'atu abu mai bubbugowa a kafa nabi'atu gane to da wannan nabi'atun din za a gane al'ainu din na ruwan ake nufi ba a nufin ko na ido ko kuma na gwar saboda wannan karina kenan majazi baya shiga cikin cikin tarihi sai da karina mushtariki baya shiga cikin tarihi sai da karina wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhul al ahkam fil hududi yace gun malaman manfi gaba ɗayan su yana daga cikin abubuwan da yake mardudi suke mayarwa ba sa karban sa an ta dukular ahakamu hukunce-hukunce su shiga fil hududi cikin tarihi alhudud jam'i ne na hat shi ne tarihi misalin wannan abin da muke karantawa a nahu almaf'ulun bihi ismun mansubun waka alaihi fi'ilul fa'il tarihin da ya kamata a yi almaf'ulu bihi ismun waka alaihi fi ilfa'ili kenan kar a ce mansubun din saboda mansubun din hukuncin maf'ulun bihin ne ba shi da alaka da tarihinsa ba ka ga ko ba shi za ka gane maf'ulun bihi aka ce al maf'ulu bihi ismun da ka ce ism an nuna ma ba harafi bane kuma ba fi'ili bane kaga wannan yayi ya zamanto mani ba da aka ce ism din amma kaga ya hada da fa'ili ma amma da aka ce waqa alayhi fi'ilul fa'ili to fa'ilin ya fita a ciki ya zama tarihi ne jami'i mani'i ko mutarid munaqi a gane amma mansubun da ka fada to ka kawo hukunci ne ka sa cikin tarihi wakaci alfa'ilu alfa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'ilun tarihin alfa'ilu ismun marfu'un alfa'ilu ismun taqaddamahu fi'ilun kawai saboda marfu'un din hukunci ne mun gane da shi yasa yace wa indahum min jumlatil mardudi an ta dukulal a haka mufil hududi gane? yawa sannan ce wala ya juzu fil hududi zikuru au wa ja'izun fil rasmi fadri ma rawau wannan da yana ji kun gane ko ba fassara ba yace bai halitta ba cikin hududi cikin ta'arifat ka ambaci lafazi na au saboda shi wanda kake so kai mishi tarihi abu yana so ya san abin kaste fadan audin nan ka sa mishi shakku ka sa mishi shakku karkace au kaza au kaza au kaza in a cikin tarihi ne yanzu duk tarihin da muka yi din nayi ba mu sa au ba misali ba mu ce al insanu hayawanun natiqun au dahikun ba ko al insanu jismun dahikun au nafiqun ba ba a kawo au cikin hududi cikin ta'arifi wa ja'izun fil rasmi amma a rasmu ja'izi ne saboda ka karanta akwai alhaddu daban akwai arrasmu daban alhaddu akwai tam arrasmu akwai arrasmu akwai tam alhaddu akwai naqis arrasmu akwai naqis to shi an arrasmu ne zaka iya faɗan au kamar da malaman nahu suke cewa alkalimatu ismun aw fi'ilun aw harfun kaga wannan menene wannan rasmu ne ba ta'arifi bane alkalimatu ismun aw fi'ilun aw harfun wannan rasmu ne dake rasmun ne zaka iya fadan aw amma ta'arifi ba a kawo aw kamar da zamu kara wannan karatun a cikin a karatunmu na gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh